من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda bisa son shi da kaddarawarsa muka wayi gari wannan safiya ta Laraba 18 ko ga watan Jimada al-Akhira bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 12 ga watan biyu miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin bawa mai rawani dan ci gaba da karatu Allah ya gafarta masa a cikin littafin mu kamar yadda muka saba na sharh sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya masa rahama muna kan magana ta 103 ko kuma lokaci yayi ba mu hada ba muka tashi da ikon Allah yau za mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin nan abin nan a karatun da muka yi sati da ya gabata na fasara fadin Allah madaukakin sarki inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhadu lalle muna taimakon manzanninmu da waɗanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad kuma da ranan da shaidu za su tsaya ma'ana ran tashin alkiyama mala'iku su tsaya su bada shaidu akan annabawa na fasara da cewa yawa yauma yaqumul ashhad ranan da za a tsayar da shaidu wannan uwa babu shakka ya mun tambihi akan wannan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma anan ma akwai wanda ya magana bande fahimci abun ba bisa ga wahami ko galadi muka tafi a haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine addini a zamu tashi ne farin Allah madaukaki a fadin malam qauluhu fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'a qillatihim inda iktilafin ko yace sune wa'anda dan daga farko yake cewa wa'alam annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqqi was-sunnah yahdihimullahu wa yahdi bihim ghayrahum wa yuhyi bihim sunan sai ce ba za su gushe ba ana samun wa'ansu jama'a wa'ansu mutane wanda suke riko da gaskiya suke riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana shiryar da su kuma yana shiryar da wa'ansu ta hannunsu yana rayar da sunna ta hanyar su sai ce wa fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala su ne wa'inda Allah madaukakin sarki ya siffanta su ma'aqillatihim tare da karancin su indal iktilaf lokacin da aka samu sabani yace wa mabtalafa fihi basu yi sabani ba a cikin sa ma'ana littafi illal ladina utuhu sai dai wa'inda aka ba su littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu bagayan dan zalunci da hasada bainahum a tsakaninsu da ya ce wa maktalafa fihi ai fi hazal dini au fi hazal kitab ma'ana ba su yi sabani ba a cikin wannan addinin ko kuma wannan littafi illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum ma'ana fahum lam yaktalifu li ajalil khafa'il haqqi alaihim ba su yi sabani ba dan kadai gaskiya ta boyi gare su wal bahsi anil haqqi ko ko bincike akan gaskiya wa inna maktalafu bi sababi bagyin ba'dihim ala ba'd sun saba ne saboda dalilin zalincin sashen su akan sashen su wa bi sababil ahwa da kuma dalilin son zuciya hadha huwa sabab fi tafarruqihim wannan shi ya kawo rarrabuwan su waqtilafuhum da kuma sabawan su al ahwa son zuciya wa hubbu zuhur da san fice falan yaktarifu an jahalin ba wai jahilci ne yasa suka saba ba au an khafa'il fil haqqi ko kuma gaskiya ta boyu musu fa hadha fihi iqamatul hujjati alaihim wannan shine tsayar da hujja akan su fi annahum ja'ahumul haqqu cewa gaskiya ta zo musu walakinnahum sai dai su lam yaltafitu ilaihi basu juya sun kalli gaskiyan babarantana su bi ta fi amfani da ita wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum abin sani kadai suna bin son zuciyansu ne wa agradahum da manufansu wa madami'ahum fi hadhihi dunya da kwadayin da suke da shi na tsammani akan wa'insu ababe a wannan rayuwar duniya fa hadhihi al-aya wannan aya fiha zammul iftilati a cikinta akwai abin nan zargin waɗanda suka saba ko kuma zargi akan sabani wa annal wajiba kenan abin da ke wajibi akan al'umma an najtami'a ala kitabillahi mu haɗu akan littafin Allah gabaki ɗayan mu wa fiha zammul hawa kuma za mu fahimta cikin wannan ayan an zargi son rai wa ragabatin nufus da abin da rai take kwadayi wa annal wajiba alal muslimi abin da ke wajibi ga dukkan musulmi ay yakuna ittiba'uhu lil haqqi ya zanto shi kawai gaskiya yake bi ina fatan ana fahimta ya zanto kawai gaskiya ita kake nema in tana tare da kai alhamdulillah haduwa bi idan tana tare da waninka sai ka bi shi saboda bai ba shi kai ba gaskiya ka bi shikenan kuma sai ka cimma nasara shi ma kuma ya cimma nasara ina fatan ana fahimta kiran da yawa daga cikin wayanda suka saba ba wai rashin ilimi bane yasa suka saba a'a son zuciya ne ya kawo sabawansu ga gaskiya suna bi ga Qur'ani ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna gani su yi amfani da shi ba za su yadda so ba saboda suna kallon cewa za su rasa wani abu na abin kwadayin duniya ko kuma za su rasa wa'ansu mabiya wa in kalafa alhaqu awahu koda ita abin da ke wajibi kan musulmi ayyakuna ittiba'uhu lil haqqi kullun ya zanto shi musulmi gaskiya yake nema ya bita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita gaskiya bataccen kayan mumuni ne duk inda ya gani kawai tahi ce zai kama ya ci gaba da amfani da ita ba sai ya bincika ba fa in kalafa alhaqu hawa koda gaskiya din ta saba wa son zuciyarsa li'anna al-umama sabiqa saboda al'ummatai da suka gabata kana sun kasance kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum duk lokacin da manzo ya zo musu da abin da ransu ba ta so ya saba wa san ransu fariƙan kazzabu wa'ansu sai su ƙaryata manzannin wa fariƙan ya katulun wa'ansu manzannin kuma aka kashe su ma'ana duk lokacin da manzanni suka zo musu sai suka ga abin da aka zo da shi din sabanin wanda surun take so ne wa'ansu ma ƙaryata annabawa suke ba za su yadda ba wa'ansu kuma sai su kashe annabawa kamar annabi haya da annabi zakariya kaga kashe su ma aka yi ina fatan ana fahimta da kuma sauran annabawa an karyata su irin su annabi shu'aibu allazina kazzabu shu'aiban ka allam yagano fiha ko to kaga karyata annabi shu'aibu yasa Allah ta'ala ya halakar da su to haka dai wannan al'umma da suka gabata suke wayansu za su kashe annabawansu wayansu kuma za su karyata annabawansu wannan kaya kenan ba daidai bane me yasa suka karyata su ko suka nemi kashe su ya saba wa abin da ransu suke yake so abin da suka zo da shi qalu ya shu'aibu ma nafqa ma nafqahu kaseeran mimma taqulu ba abin da dai basu ga musu ba mu ai ba ma ganewa an ka fada fahum yattabi'unahum suna bin su ne fi ma wafaqa ahwa'ahum abinda ya dace da son ransu wa ma kalafa ahwa'ahum abinda ya saba wa son zuciyansu fa imma ayyaqatulu rasulahum kullu su kashe manzon wa imma ayyukazzibuhu ko kuma su ƙaryata shi hazihi dariqatul umami sabiqa alhalika wannan shine hanyar al'umma da al'ummati da suka gabata wa'inda Allah madaukakin sarki ya halakar da su fal wajibu alaina abin da ke wajibi kan mu musulmi al'umman annabi Muhammad manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam alistima'u ala kitabillahi mu haɗu gabaki ɗayan mu akan littafin Allah alqur'ani وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كان سنه منزل الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وهذا كان ابندا سلف الصالح suke akan shi min as-sahabati wat tabi'in cikin sahabbai da tabi'ai wannan shine abinda zai kai mu gaci wannan shine abinda zai taimake mu ma'ana malamai suka ce asalin abin da ya kawo bid'a a bayan ƙasa ta samu gindin zama shine sabawa Qur'ani da sabawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabawa hanyar magabata na kware wannan shine abin da ya kawo bid'a ma'ana al-bu'di nisanta an kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salaf wannan shine abin da ya kawo bid'a ta samu gindin zama amma da kowa zai tsaya qur'anin da ke gidanka kake karantawa yake gidana ina karantawa mu tsaya mu yi kokari mu bi abin da ke ciki mu ga me malamai suka fasara magabata sahabbai da tabi'ai mu bi kan haka da kowa ya huta walau kana fa ahwa'ana koda ya saba wa sarranmu ya saba wa abin da nake tafiya akai ya saba wa abin da kake tafiya akai fa inna hadha min maslahatina yin haka shine abin da yake maslaha shike gyaruwa shike gyara mu wattiba'una li ahwa'ina min madarratina abin nan bin sarranmu da san zuciyarmu shine abin da ke cutar da mu amma duk wanda zai bi abin da ke cikin Qur'ani da hadisi wannan shine abin da ke maslaha a wajensa ina fata ana fahimta don haka Allah madaukakin sarki ya kira wayanda suka yi imani ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha sai ce wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah madaukakin sarki ya taimake mu kenan kaucewa qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike cutar da duk wanda ya kaucewa qur'ani ya kaucewa sunna da hanyar sahabbai da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walaw ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna da ati al haqqu Allah subhanahu wa ta'ala zai bi son zuciyansu abinda suke so a ce shine za a yi la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna da sama sammai da ƙasa duk sun baci da abin da ke cikin su ma'ana da ce abin da mutane suke so shine Allah madaukakin sarki zai bi musu da al'amari ya baci to sai dai abin da ya dace shine Allah madaukakin sarki yake tabbatar da shi don haka manzanni yana duba wanda ya dace sai ya aiko shi da manzo sai ce me yasa ba a ba wa na manzanci ba me yasa ba a ba wa na ba shi kuma alhali manzanci ko annabta ba a samun sa ta hanyar ganin kai ka cancanta ko kana da kuɗi ko kana da kaza Allah ne yake ganin wa ya dace shikenan sai ya bashi ina fata ana fahimta da ce Allah zai bi abinda mutane suke so ai da al'amari ya baci to sai dai Allah madaukakin sarki yana kawo abin da ke gyara rayuwar mutane ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu fadin sai yace fastasnahum faqala sai toge su yace فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سي الله مدوكين سركي ya shiryar da waɗanda suka yi imani ga abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya da iznin sa wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki yace كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance da al'umma ce kwaya daya ma'ana suna kan addini kwaya daya annabi adam alaihi salatu wassalam shine abul bashar baban mutane gabaki daya Allah madaukakin sarki yana masa wahayi shi ma annabin Allah ne wato yana aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa ƴaƴansu haka suna bi lokacin da aka fara yawa al'umma suka yi yawa shine malam malamai suka ce nan gurin ana kaddara wani abu kanan nasu ummatan wahidatan faktalafu al'umma ɗaya ne ana kan addini kwaya ɗaya sai mutane suka saba fa ba'asallahu nabiyina dalilin sabawa yasa Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa ya turo annabawa mubashirina suna yin bishara ga duk wanda ya mai kyau zai samu aljanna karshen shi zai yi kyau wa munzirina suna yin gargadi ga duk wanda ya saba akwai inda Allah zai kai shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki yana da wuta wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ta'ala ya saukar tare da su ya saukar da littafi ma'ana wanda suke tafiya tare da shi ne ya hukuma bainan nasi dan yayi hukunci tsakanin mutane ma'ana abin da ke cikin littafin manzannin su yi hukunci da shi tsakanin mutane fi maktalafu fihi cikin abin da suka yi sabani akan shi wa baktalafa fihi basu yi sabani a cikin sa ba illal ladina utuhu sai dai wanda aka basu littafi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu a fili sun kansu sun sani bagayan bainahum dan zalunci tsakanin su fa bayyana ya bayyana cewa anna iktilafahum inma huwa bisababil bagayi wat ta'addi ba'dhum ala ba'd abin da ya kawo sabani tsakanin su shine dalilin zalunci da ketare iyakar da sashen suke akan sashe wattiba'i ahwa'ihim da bin son zuciyansu laysa likhfa'i fil haqqi ba wai dan gaskiya ta boye bane ba a santa ba ita gaskiya kullun a fili take ina fatan ana fahimta a menene annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ma'ana a fili yake babu boye ko gumuri babu wani lungu kan abin da ya shafi gaskiya komai an riga an bayyana shi qur'ani yana bayani haza kitabuna yantiqu bil haqq kullun gaskiya maganar ta ake lakinnahum la yuriduna al haqq kawai ba ta nufin gaskiya ne sun mastasna sai Allah ya toge fa kala yace ya toge wa insu mutane ce fa hadallahu allazina amanu Allah madaukakin sarki ya shirye da wanda suka yi imani haula'i hum atba'ul anbiya wa'annan wa'anda Allah ya cire ya shirye da su ne mabiya annabawa wa ahlus sunnati wal jamaa da ahlus sunna wal jamaa min hadhihi al umma umam a cikin wannan al'umma wa hum ahlul haqqi sune wa'anda ke bin gaskiya fadalla ala anna hadha yahtaju ila imani wannan sai nuna cewa hakan yana nuna dole sai mutun ya samu imani na gaskiya lakinna hidayatahu yad'uha fi man yastahiquha Allah madaukakin sarki yana bayar da shari'a shine ga wanda ya cancanci Allah ya bashi shari'a duk wanda kaga Allah ya bashi shari'a ya cancanta Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya bashi wahum ahlul imani sune masu imani wa mahabbatul haqqi ko masu son gaskiya fa inna Allah yahdihim bi imanihi Allah madaukakin sarki yana shiryar da su saboda imani da suka yi na gaskiya fa hadallahu allazina amanu kenan ko wa mahabbatihim lil haqqi kuma da son da suke wa gaskiya fa dalla hadha ala anna al hidayata laha sabab wannan sai yake nuna cewa shiriya akwai dalilin da yake sa mutum dan adam ya sabu kanshi akan shiriya wa huwa al iman shine yin imani da Allah duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya Allah madaukakin sarki zai ba shi shiriya wallazina amanu menene yake fada wallazina hatadaw zadahum hudan ko wa atahum taqwahum idan kai imani ka nemi shiriya sai Allah madaukakin sarki sai ya baka kuma sai ya ƙara maka shiriya wa yazidullahu allazina hatadaw hudan wa mahabbatul haqqi kuma haka duk mai son gaskiya Allah madaukakin sarki zai zai datar da shi akan gaskiya wal bahsu anha kuma ya neman gaskiya ina take ya karbe ta ya aiki da ita قوله صلى الله عليه وسلم قد النبي صلى الله عليه وسلم ده yace la tazalu isabatu min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun ba za ka gushe ba ana samun wata tawaga jama'a cikin al'ummata waɗanda suke goyen bayan gaskiya suna kan gaskiya wanda ya yasar da su ya tabar da su ba zai cutar da su ba har sai al'amarin Allah ya zo suna nan kan gaskiya hazal hadisu ishtuhira bi alfajin wannan hadisin ya shahara da lafuzza daban-daban wa riwayatin kaseera da riwayoyi masu yawa fi lafazin a cikin lafazin la tazalu isabatu ma'ana wahiyal jama'a ko ita ce jama'a shine ma'ana isaba wa fi lafazin a wannan lafazi la tazalu da'ifatu alal haqqi zahirina ma'ana muntasirina ala ghairihim a wani abin nan la yadurruhum man kazalahum hatta ya'ti amrullahi tabaaraka wa ta'ala fi akhir zamani ma'ana a ƙarshen zamani ya'ani qurbal qiyamis sa'a kusa da tsayuwan alqiyama hina tuqbadu arwahul mu'minin lokacin da ake karban ran mummune gabaki daya fala yabqa al ardi mu'minun awaye gari babu wani mummuni kwaya daya a bayan ƙasa wala ya baka illa ahlul kufri wa shirki ba wanda zai wanzu ya saura a wannan lokacin sai dai waɗanda suke ma'abuta kafirci da shirka summa taqumu alaihim as-sa'atu sai alkiyama ta tsaya akan su fas-sa'atu alkiyama la taqumu alal mu'minina ba ta tsayuwa akan mu'minai wa inna ma taqumu alal kuffari tana tsayuwa ne lokacin arna ne babu sauran mu'mini a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ya karbe su قال صلى الله عليه وسلم إن من أش... من شرار الناس man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya wallazina yabnuna al-masajida ala al-quburi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi ashiraran mutane sune waɗanda alkiyama za ta riske su suna raye sune waɗanda suke gina masallaci akan kabari haula'i hum shirarun nasi wa'annan sune ashiraran mutane ma'ana mutanen banza wal iyaz billah Allah madaukakin sarki ya tsare mu yace fala taqumu sa'atu alqiyama ba ta tsaya ba alal mu'min akan mu'mini wa inna ma taqumu alal kuffari wal mushrikina tana tsayawa ne a lokacin da mutane duka Allah madaukakin sarki ya dauke mummunai ya bar ashararan mutane a bayan ƙasa a lokacin kuma sai alkiyama ta zo musu baktatan wahum la yash'uruna Allah madaukakin sarki ya tsare mu yanda yan uwa musulmi abinda wannan maganan yake yi ko kuma wannan babin yake magana akan shi cewa har a rada ƙasa ana samun mutane na Allah mutane na gaskiya sai dai zanto ƴan kaɗan ne wani lokaci kuma sa iya samun kansu da yawa Allah madaukakin sarki ya tsare mu magana ta 104 qala al-muallif rahimahullah wa alam rahimakallah anna al-ilma laysa bi kathrati ar-riwaya wal kutubi wa innama al-alimu man ittaba'a al-ilma was-sunana wa in kana qalila al-ilmi wal kutubi ومن كالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب قال المعلف رحمه الله يقول في الكتاب يتي الله مش رحمه وعلم كسني رحمك الله الله مدوكشين سركي مك رحمه كيمي سوارن كراتو كومي كيمي كراتو أن العلم للي شي علمي ليس بكثرة الرواية بايلا تبتوا بني ديو الرواية والكتب كو يوان تكدو لتتفاي وإنما العالم abin sani malami manittaba al-ilma wanda yabi ilimin da ya karanta ya sani was sunan kuma yabi sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in kana qalilal ilmi ko da ilimin shi kadan ne wal kutub takaddusa kadan ne wa man kalafa al-kitaba was sunna duk wanda ya saba wa qur'ani da hadisi fa huwa sahibu bid'atin wannan shi ake kira dan bid'a wa in kana kasiran ilmi duk irin ilimin da ya tara wal kutub kuma duk irin takaddu ko da tafai da yake da su in dai mutun ya saba kamar yadda na faɗa a magana na farko cewa abin da ya kawo bid'a bayan kasa malamai suka ce shine nisantan qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kula da aiki da alqur'ani da abin da qur'ani yazo da shi da rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike kawo bidiyoyi a cikin al'umma idan mutane suka zo kusa da alkur'ani da sunna to kuma bid'a za ta nisanta lokacin da kuma mutane suka nisanta da alkur'ani da sunna lokacin kuma bid'a za ta samu gindin zama Allah ta'ala ya taimake mu ya tsare mu zai ce wa alam rahimakallah anna al-ilma laysa bi kasratil riwayati wal kutub al-ilmu laysa bi kasratil ma'lumati wal ittila'i wa kasratil kutub ba wai yawan abin nan ma'lumat ababen karatu da leka wannan da wannan da yawan littafi shine ilimi ba inna ma huwa bil fiqh wa bil ittiba'i shi yana zantowa tsayayye shi ilimi da fahimtar karatun ma'ana daidai ne a ce kana da ma'lumat kana lekawa kana karantawa amma zanto ana fahimta ana yin aiki da shi shine amfaninsa ina fatan ana fahimta mal ilmu illa al amal bihi ko amfanin ilimi aiki da shi duk wanda ya ilimi bai aiki da shi ba to kaga gwanda ma wanda bai yi bai ma yi ilimin ba saboda zan zanto wa balan ne alai masiba ne akan shi a gobe kiyama wa bil tibai da kuma bi kai karatu sai ka bi wal amali da kuma yin aiki walau kana al ilmu qalilan ko da ilimin naka kadan ne fal qalilu min al ilmi ma al amal salih ilimi ɗan kaɗan da kuma aiki nagari wal fiqhi fi dinillahi kasirun ko mutum ya da fahimta a cikin addinin Allah fahimta mai yawa wal ilmu kasirun min ghairi amal kuma ga ilimi da yawa ba aiki da shi wa min ghairi ittiba ba abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ilimin la fa'idata fihi wannan ilimin ba da fa'ida duk ilimin da aka yi bai sa ka bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sawu da kafa ba wannan ilimin bashi da amfani wajen ka kai da kai ilimin fal yahudu yahudawa fihim ulama'u cikin su akwai malamai fihim ahbar ko suna da ahbar manya manyan malamai cikin su wama haza tare da haka lam yanfa'uhum ilmuhum ilimin su bai amfane su ba wasaru magduban alaihim suka zanto wa'anda Allah madaukakin sarki ya fushi da su li'annahum asawallaha ala basiratin saboda sun saba wa Allah madaukakin sarki bisa ga ilimi falaysa alqasdu kasratul ilmi kenan ba yawan ilimi shine abin da ake nema ba wa kasratul mudali'at da yawan leke-leke bal almaqsudu al'amalu abin nufi aiki da abin da aka sani haza huwa almaqsudu bil ilmi wannan shine abin nufi abin da ilimi yake so kai ilimi to kuma kai aiki da shi wa hadha huwa tariqul mun'imi alaihim wannan ita ce hanyar wa'anda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah yace ihdinas siratal mustaqim wanda dukkan mai sallah yana ta yin wannan addu'a kullun ko ya Allah kace Allah ka shiryar da mu suna cewa ana kaddara kun ihdinas siratal mustaqim kace Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim tafarki ko hanyar wayanda ka musu ni'ima wahum ahlul ilmi wal amal sune wayanda ka basu ilimi kuma suna aiki da ilimin babban ni'ima ka samu ilimi kuma kai aiki da shi ina fata ana fahimta kana aiki babu ilimi ka zama kalan nasara batacce ne kai baka aiki kana da ilimi ka zama kalan yahudawa to don haka kullum mai sallah Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar ya bamu abin da zamu rika addu'a kai shi ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda ka sai kawsir iba su ne waɗanda ka ba su ilimi kuma suke aiki da ilimin ghairal maktubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wahum ahlul ilmi biduni amal su ne waɗanda suna da ilimi amma kuma ba su aiki da ilimi ina fatan ana fahimta kar kalli walan wani a ce babu kaman shi ya san kaza ya san kaza kila ya haddace qur'ani ya san hadisai ya san nahwu ya san sarfu ya san balaga da lugga da kaza da kaza da kaza komai gangaren ne gade bawa ne amma idan baya aiki da wannan yayi aikin banza dan ga yahudawa can su Allah ne ma ya tabbatar da cewa suna da ilimi sai dai ba su yi aiki da ilimin ba sai zanto Allah ya fushi da su sun fada cikin asara ya zanto da ba su yi ma shine fi musu alkhairi wala dallin ba kuma batattu ba wahum ahlul amalin biduni ilmi sune waɗanda suke yin aiki ko ba tare da ilimi ba ma'ana matsalan kwaya kwaya bi ce idan kana da ilimi baka aiki da shi Allah zai fushi da kai baka da ilimi kana aiki kuma kai batacce ne baka ma kama layi ba sannan ka cimma inda ake so a cimma ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi kuma bamu ikon aiki da ilimin da kuma fahimtar shi ilimi din fal ilmu ilimi la yanfa'u baya amfanin mai shi illa ma'al amal sirri idan mutum yana yin aiki da ilimi wal amalu shi kuma aikin la yanfa'u illa ma'al ilimi shi ma bai amfana sai tare da ilimi ina fatan ana fahimta kenan uwa dole mu tashi mai ilimi sannan kuma dole mai aiki da ilimi da muka nema Allah madaukakin sarki ya bamu fala budda kuma duk karancin sa ina fatan ana fahimta fala budda min ijtima'il ilmi wal amal ba makawa dole sai an hada ilimi da kuma aiki da ilimi wa hadha dariqul mun'ami alaihim wannan ita ce hanyar wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu riwa min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ko wa hasuna ulaika rafiqa Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya da'a ga Allah yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi tawaga ce ko tafiya ce wai take mai kyau wace duk wanda ya shiga cikin wannan shikenan yayi sa Allah madauki sarki ya sa mu cikin ta a yace ina ne muka tsaya na fadin sa wa innamal alimu man ittaba al ilma was sunan wa in kana qalil al ilmi wal kutub innamal alimu abin sani malami na gaskiya shine man ittaba al kitaba wanda ya bi littafin qur'ani والسنن يبي سنوني منزل الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قليل المحصول في العلم كودا علم دكي وجن شي دان كدان ني بخلاف من كان محصوله في العلم خسيرا سابان وندا ya tabbata ya samu ilimi mai yawa au inda hu kutubun kasiratu ko yake da takaddu da yawa wa mutanawwi'atun nau'i kala daban-daban ana samu a wajen shi walakinahu la ya'malu baya aiki da abin da ke ciki fa hadha la fa'idata fihi wannan bai da wata fa'ida al'ilmu innama ya suru wa ya zuku wa yanmu ma'al amalin sale ilimi yana yawaita ya tsarkaka ya daɗu tare da aiki nagari amma ilmu biduni amalin ilimi ba tare da aiki ba ba a dabbaka shi fa huwa manzu'u barakatin wannan Allah madaukakin sarki ya cire wa ilimin albarka ba shi da albarka wa huwa la yastaqiru ba zai tabbata ba wal ulama'u ala qismaini malamai kaso biyu ne al awwalu ulama'u bil lisani fakat akwai malamai ta harshe kadai na biyun ulama'u bil lisani wal qalb akwai malamai wanda suna fada suna yi da harshe kuma zuciyarsu ta rike abin wahum ahlul kashiya sune wayanda suke jin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama lalle wayanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa sune malamai fal ilm wal kashiya kuma ilmu sahih ga ilimi ga tsoron Allah madaukakin sarki da kaskantar da kai gare shi da bin abin da ya aiko abin da ka karanta na addini Qur'ani ko sunna wannan shine ilimi wanda yake mai kyau amma ilmul lisan biduni kashiya ilimi kadai a harshe babu tsoron Allah fa hadha huwa ilmul munafiqin wannan shine ilimin munafikai nas'alullahi al'afiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu kariya da lafiya fadin sa da yace man kalafa kitaba was sunna fa huwa sahibu bid'a duk wanda ya saba wa qur'ani da hadisi shi ake kira dan bid'a li'anna al-bid'ata saboda ita bid'a hiya ma yataqarrabu bihi al-abdu ila Allah min ghairi dalilin min kitabin wala sunna abinda ake cewa bid'a shine abinda bawa zai aikata mutun ya nemi kusaci ga Allah madaukakin sarki bawa ya nemi kusaci ga Allah da wata bauta wanda qur'ani bai ce ayi ba ba a samu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da ayi ba ko an yi an tabbatar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar wannan shi ake kira bid'a kamar yadda ta'arifin malamai ta kawo wa irin su Imam Shadibi da sauransu cewa ita bid'a shine mutum ya kirkiro wani abu a cikin addini abin yayi kama da addini amma kuma ba addini bane ba ina fatan ana fahimta yayi kama da a ce shari'a ce amma kuma ba shari'a bace ba ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda Imam Zarqi shi ma ya faɗa abin nan Shehu Usman dan Hudiyo Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kawo maganar sa a cikin littafin sa na Ihya Sunna wanda ya kawo shi ma a cikin littafin sa Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkira ya fara a cikin al'amarin musulunci a cikin addinin mun nan abinda bai ciki manzon Allah bai zo da shi ba an mayar masa Allah baya so ai mardudun alaihi amaluhu aikin shi Allah bai so wa fi riwayatin a wani riwaya man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna fa huwa radd babu umarni mu a cikin an mayar masa fallazi yuhdisul bid'a dukkan mutumin da yake kirkiran bid'a wallazi ya'malu biha da wanda yake aiki da ita amaluhu mardudun alaihi in yayi aiki Allah madaukakin sarki ba zai karba ba zai maida masa kayansa li'annahu ya'malu 'amalan lam yashra'ahu Allah saboda yana aikata wani aikin da Allah madaukakin sarki bai shar'anta shi ba wala rasuluhu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba fallahu Allah subhanahu wata'ala la yaqbaluhu ba zai karba aikin ba wa min thamma a can ne ma qalar ulama malamai suka ce alal amal dangane da aiki malamai suka ce la yaqbalu illa bi shartaini duk aikin da musulmi zai aikata mace ko namiji mu gane duk aikin da zaki duk aikin da zaka yi duk aikin da zan yi ko aikin da zamu yi la yaqbalu bai karbuwa la yaqbalu ba za a karbe shi ba illa bi shartaini sai sharadi guda biyu zai sa Allah subhanahu wataala ya karba ash-shartul awwalu sharadi na farko al-ikhlasu lillahi min ash-shirki ya zanto mutun ya tsarkake addini ga Allah madaukakin sarki babu shirka a cikin al'amarinsa wa shartul akar sharadi ɗayan na biyu almutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zalika bi tarkil bid'i wannan ya zanto mutun ya bar bid'o'i wal muhdathat da kuma kirkira ko ababen da aka kirkira a cikin addini fa kullu amalin duk wani aiki kaladahu shirku fa huwa badil shirka ta ce a kuɗe da shi wannan aikin batacce ne ko ba karɓaɓɓe bane a wajen Allah madaukakin sarki ana jin tsoron mai wannan aikin idan bai tuba ba zai dawoma a cikin wuta ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki bai gafara idan aka hada shi da wani a wajen bauta shi yasa yace ana agana shuraka'u min al-shirki ko yace ni ne mafi wadatan abokanan tarayya ma'ana man amila amalan ashraka ma'i gairi taraktuhu wa shirkuhu duk wanda ya aiki aikin da ake idan Allah sai kuma ka hada da wani to Allah ta'ala ya baka da wancan shi yasa wallahi a kiyaye duk wanda ya rike wani ya ga shine zai bauta ko shine zai bashi Allah madaukakin sarki zai bashi da shi kuma an je kiyama ba zai iya masa komai ba ba abin da zai iya amfana masa to haka yan uwa musulmi mu dawo mu rike Allah madaukakin sarki mu yi da'a da biyayya ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zai kai mu gaci amma duk wani wanda ka rike ba wanda zaka rike ka samu tsira gobe kiyama man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa kullu amalin usisa ala albid'a fa huwa batil duk wani aikin da aka gina foundation nashi akan bid'a wannan aikin batacce ne wala yasihu baya inganta illa ma kana kalisan liwajhi Allah sai abinda aka yi shi don Allah وثوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يداتي دكرنتر ومنزن الله صلى الله عليه وسلم فدنسا وإن كان كثير العلم والكتب ما دام أنه مبتدئ مد دم بدعاني فلا ينفعه علمه علم سبي مسا أنفاني دي أن دم بدعا يتار علمي ko ina zai iya fadawa ya shiga ya budun-buduma a cikin abin da ya shafi ilimi sai dai bai aiki da ilimin bid'a sai yake daurewa gindi yana goyen bayan bid'a sane to wannan yana da matsala ina fatan ana fahimta walau kana gaziran ilmi mutabahhirin koda abin nan me ake cewa ne gangaran ne bahari ne a wajen dukkan ilimi idza lam yakun muttabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam in dai bai zanto yana da ilimi da yawa gaziran ilmi ne mutabahhar ya zanto kowane bangare bahari ne idza lam yakun muttabi'an lir rasul sallama idan ya zanto shi ne wannan ilimin ko ma wannan malamin bai da'a da biyayya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa inna ma ya'malu bi qawli fulanin wa fulanin ina magana ne yana aiki da maganan waye da wane fa inna ilmuhu la fa'idata fihi ilmin sa bai da fa'ida kamar yanzu in ka kalla akwai da yawa daga cikin mutane sun yi ilimin sun san Qur'anin sun san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san littattafai masu bayani akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi littattafai na fiqh amma sai a waye gari suna da ilimin amma an saka musu yanzu magana wane da wane ita ce kadai abinda ake yi ita ce abinda ake fada ina fatan ana fahimta wannan kuma ba shahidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin da yawa daga cikin malamai a sun samu jarabawa ta wannan bangaren malami ne zai karantar da mutane karatu tun daga mudawwara har zuwa ahalari abin nan zai karantar da tafsirai ya karantar da kaza da kaza amma in yazo kuma an dora shi wannan abin da yake kai an yi kokari matsalan bid'a kenan in ta shigo kana rusa abin da ke daidai kwatankwacin wannan shikenan sai ka ji maimakon wannan da yazo magana wala da wani wanda kuma su wa'annan da za a bi diddigin su waɗannan da ake ta magana sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyan su a rubuce rubucen su da maganganun da suka yi da wanda suka rayu da su sun san irin ababen da suka yi na kwaba wanda ba daidai ba amma yanzu kuma a rike su ne abin bi shikenan kuma an bar mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda suka faɗa kawai shi ake aiki da shi ma'ana qaulu fulanin wa fulan fa inna ilmuhu la fa'idata fihi zittarin ilmin nashi bahi da fa'ida wa kutubuhu la yastafidu minha wannan littafan nashi ba su da wani amfani a wajen shi Allah madaukakin sarki ya faɗa dan gaire yahudawa masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin wa'anda Allah madaukakin sarki ya dora musu aiki da at-taura sai ba su dauka sun yi aiki da ita ba kaman jaki ne yake dauke da kayan littafai bai san me ake ba an cika mangala an dora masa littafi shi ya san ina aka sa gaba ai allazi indahu maktaba mutun ne yake da labarari zaka mutun manya manya wa huwa tarikul lil amali ya bar aikin da ya bar aiki da wannan takaddu ko littafin da suke labararin nashi aw muktari'un ko kuma ga sunan amma ya kirkiri wani abu na daban yana yi haza mislul himari wannan kwatankwacin shi misalin jaki ne ya hamilul kutuba yake dauke da takaddu wala yastafidu minha babu abinda zai fa'idance ko yanzu ka dora wa jaki littafi ko tafsiran duniya duka ka dora wa jaki shi dai ya dauka ne amma akwai abinda zai amfane shi a ciki babu abinda zai amfane shi a ciki to haka dukkan mutumin da yake da ilimi baya amfani da ilimi kamar yanda yahudawa Allah madaukakin sarki yayi fushi da su yake ta zargin su gurare da yawa saboda me suna da ilimi amma kuma ba su yin aiki da ilimi kenan ilimi yana da amfani idan ana aiki da shi duk wanda yake da ilimi bai aiki da shi ilimin mabalan ne alaihi masifa ne akan shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya bamu ilimi mai amfani ya sanya kuma muna rika aiki da dan guntun ilimi da Allah madaukakin sarki ya bamu abin na faɗi daidai ka na'am menene bambancin san manzo da bin manzo
san manzo da bin manzo wanda yace yana bin manzo to zai san manzo duk mai da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san manzon Allah ne amma duk wanda yake san manzon Allah kuma bai da'a ga manzon Allah ko ba na manzon Allah bane ba ina fata ana fahimta Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yahuda sun ce suna Allah ne suna san Allah to idan har kuna san Allah to ku bi ni sai kuma sai Allah ya so ku to san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne amma biyayya gare shi kuma shine ibada da tafi ma'ana idan ka bi shi zaka so shi zai kai ka so mutum baka bin shi son ka bai zama na gaskiya ba amma in kana bin shi ko an ce baka san shi kaga ba za a yadda ba ina fata ana fahimta yanzu mutum ne yazo kace ika za su yayi sai kuma aka zo aka ce maka wani baya san ka zaka yadda to amma ka ce i bai yi ba sai aka ce kuma yana san ka kawai matar ka ce kace kawo min kaza ki yi kaza sai ba ta yi abun ba ba ta yi abun ba a ƙarshe kuma an zo ana magana ce wallahi ina son ka zai zama gaskiya kaga wannan bai zama gaskiya ba law kana hubbuka sadiqan la adatuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'un duk wanda kace kana so to ka bi shi ina fatan ana fahimta idan mutum yana da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ina fatan ana fahimta amma soyayyan ba a baki take ba ana fahimta ba a yamaki bane aikin kake nuna cewa eh kana so ko baka so son manzon Allah ibada ne amma aikin ne ke nuna cewa ana so ko ba a so idan kai abinda yazo da shi ka bi ka bar abin da yace a bari shikenan sai mu ce kai wani masoyin manzon Allah ko kuma ko mun faɗa ba kai din masoyin manzon Allah ne ina fatan ana fahimta amma ka ce kai ka ce gari cewa kai masoyin manzon Allah ne amma sallar ka ba irin ta manzon Allah ba azumin ka ba irin na manzon Allah ba zamantakewa kada iyalanka ba irin na manzan Allah ba suturanka ba irin na manzan Allah ba karatun qur'aninka ba irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ya zama wasa da warge kenan ba kai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun bi shi ne sun masa da'a sai zanto sun me sun zanto masoya na gaskiya amma duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa abinda manzan abin nan sahabbai suke kan shi wannan za a jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa kuma wuta za a kai shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta na'am amira kan ba kan ina masallaci kan
eh ba kyau a gina masallaci a kabari a gina haka ne ko a gina masallaci a kabari ba a ginawa saboda me kar a bauta wani ba Allah ba ina fata ana fahimta ita makabarta matsayinta makabarta ne ba a sallah a makabarta gunda ake sallah gunda ba makabarta ba masallaci da makabarta da ba to wayansu kuma suna rikon makabarta shine gurin ibadarsu masu bautan kabarurka su suka fi kowa shirka yanzu a zamanin da ake ciki ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine ba a rikon kabari a mai da shi gurin ibada saboda a ƙarshe za a bauta wanda ke cikin kabarin ne wanda an ce abin da ya fara kawo shirka a bayan ƙasa ya faru ne a lokacin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ko kafin zuwan shi akwai wa'insu mutanen kirki su waddu da yauka da ya da minan da nasara ko mutanen kirki ne rijalus salihin mutanen kirki ne da Allah madaukakin sarki ya karɓi ransu sai su mutanen da suke tare da su sai suka ce to yanzu kaga yanzu abin da ya kamata mu yi mu yi kokari mu koma inda suke zama mu zauna dan mu rika bayani wa mutane kar a manta da su sun yi abin kirki suna gaya mutane abi Allah abi manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko shikenan suna yin haka suna zaune akan wannan da lokaci yayi tsayi sai aka ce ayi mutum mutumin su in an gani ba wai dan a bauta musu ba ga dai hoton su nan an buga sai a ce wannan ya uka ne wannan nasara ne wannan wuddu ne mutanen kirki ne wanda sun bauta wa Allah mana sarki kuma ku yi aiki irin nasu ana yin haka wata ran shedan sai ya zo da tafiya ta yi nisa sai ya ce ai su wa'ancan wa'anda suka san sun mutu sai suka ce ai bauta mu suke sabanin bautawa Allah madaukakin sarki daga nan su ma suka fara bauta musu shine san Allah madaukakin sarki yake cewa yake hikaita magana wala tazurunna alihatakum wa qalu la tazurunna alihatakum wala tazurunna wuddan wala yagusa wala yauka wa nasraku wa qad adallu kaseera suke cewa kar ku bar allolin ku wanda kuke bauta kar ku bar yauka da yagusa da nasraku da wuddu wannan hakan da suka yi sun batar da da yawa daga cikin mutane ma'ana shedan ne yazo ka wannan kamar yanda ibnu jarir ya kawo a cikin tafsirin sa da kuma ibnu abbas shi ma ya magana akan haka to kaga rike wa'ansu irin wannan shi yake kawo fitina mutane sun samu kansu suna bauta wa'anda suke wannan kuma ga hinan abubuwa a fili yanzu ma dai Allah ya sauki ina fatan ana fahimta to ai masallaci ba gurin buga hoto bane ba kaga daga nan duk wanda a cikin nan gurin sai a waye gari ana ganin girman shi ana ganin darajar shi har a waye gari ana bauta masa ina fatan ana fahimta addinin musulunci bashi da wannan sun ce mun je gari kaza wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga akwai hotuna a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ina fatan ana fahimta ba daidai bane wannan sabawa Allah ne sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko malamai su ta bada akan irin wannan da an zo an fara wannan buge-bugen su wayanda kan ke kan hotunan za a waye gari ana bauta musu ne wanda yake yanzu ma akwai masu bautan waɗanda suke da su akan waɗansu littafin ba duka ba amma akwai ɗaiɗaiku waɗanda suna bauta wa waɗansu hotuna a yanzu zaman da ake yi don maganan da yawa daga cikin waɗansu mutanen zai nuna cewa suna bautan waɗannan ne saboda duk abin wanda zai baka abin nan ya baka magana ka bi ka bar maganan Allah ka bar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan shine bauta gare shi ina fatan ana fahimta Allah mun sarki ya taimake mu ya tsare mu alaikum salam ai malam barar can wata kungiya ko wane ne kai idan ka saba wa qur'ani ka saba wa sunnar manzo Allah sunan ka dan bid'a ina fatan ana fahimta ai ba dan izala bane izalatul bid'a wai kamata sunna to in zanto dan izala bai gusar da bid'a ba ya saba qur'ani ya saba wa hadisi shi kan tagare dan bid'a ina fatan ana fahimta ai ba wai sai waye da wani ko dan kungiya kaza ne kaza ko a ina kake in dai ka saba wa qur'ani ka saba wa sunna to sunan ka dan bid'a kuma ana ji maka tsoron halaka idan baka tuba ka bari ba ina fatan ana fahimta yawa ba wani bane ga hitan da sam a jikin shi wani shine dan bid'a a'a duk wanda ya saba Qur'ani da hadisi bai bin abinda manzon Allah ya faɗa sunan shi dan bid'a man amila amalan laysa alaihi amruna duk kowane ne shi ko a wani gida yake ko a nagari yake ko a wasu kungiya yake idan ya aikata aiki babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aikin an mayar masa kaga yayi wahalar banza kenan Allah madan sarki ya tsare mu wannan shine insha Allah alaikum salam malam ya halaccin yi mamaci a gurin yi mamaci addu'a a ringa karanta alqur'ani
mamaci sai dai a karanta ayoyin qur'ani a yi tawassuli da shi kana gefe ka karanta qur'ani sai kai tawassuli da menene da ayoyin qur'ani sai kai wa mamaci addu'a ina fatan ana fahimta amma ba a makabarta ne ake karanta wannan din ba tunda cewa yake ku nema wa dan uwanku gafara ko yanzu nan tambayan sa ake yi to kaga kuma mun jiya ne Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamu da sauransu kamar yanda ya tabbata shine abin za a yi ina fata ana fahimta amma ka karanta alqur'ani sai kai tawassuli da wannan sunayen Allah ne Allah man sarki ya gafarta wa ne ko Allah ya ba wa lafiya ba shi lafiya wannan abu ne wanda yake daidai ana tawassuli ne da ayoyin alqur'ani wannan daidai ne Allah man sarki ya taimake mu a addu'a la imala ai wannan an sani wannan qur'ani bayan ka karanta ne sai kai tawassuli ka ce Allah kuma ya bada abinda ake nema ko ya kada abinda ba a so a gani ayi tawassuli da wannan ayoyi so wannan wani abu ne wanda an saba da shi ake ta yi wanda kuma Allah ya sa a gyara kuma daman ahlus sunna sune kuma sai rika dabbaka abin da ke daidai a hakan nan Allah madaukakin sarki ya taimaki wanda ya taimaka sai ya dawo ya bi ina fata ana fahimta dan ba lalle bane kowa dole sai ya bi Allah ta'ala bai alƙawarin kowa sai ya bi ba dole sai an samu kaza sai an samu kaza na'am na fashi Mm.
Mai hotel ne ya yi bishara da haka, akan ce wai wa manya hindumi wa manya rani to shi ne za a lalika shi a kan gida ko kuma a kan masallaci ta shi ne maganar da muke yi cewa su yancin su ai ba su ce ma ai ba amma a ƙarshe an mutane da yawa sun zo sun bata ta hanyar an saka su bin su to kuma ina ga wanda ya ce ai shi ne ce so da yawa su waɗanda ake bin na yanzu inda za a bi diddigin ababen su ma za ka kalli cewa sai a hankali su yancin na kwarai ne ma amma rukun su bai sa an cimma nasara ba muna ganin annabi isa alaihi salatu wasalam ba shi kiristoci suka rika ba ai duk naka waliyu ko naka wani ne ai dai ba zai kai ko da wani ya cewa wani shi ma ya fi annabi isa bari ba har sama da haka ma duk ana fada Allah ta'ala ya sauki ko to kaga shi kai shi mun ji Allah ta'ala zai tambaye shi a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahin min dunillah ko ba haka bare ba tare cewa Allah ta'ala ya wanke shi innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha muqaduna su Allah ta'ala ya wanke su Allah ta'ala ya san basu ba amma sai an tambaye shi kuma cikin firgici da tsoro shi ma a daidai wannan lokacin zai yi magana zai ce in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi menene abinda Allah menene abinda Allah umarci annabi Isa da shi ibudullah ko rabbi wa rabbukum kaga tunda yace shi ubangijin shi ne kuma kuma ubangijin ku ne to kowa sai ya bi shi kenan bai kamata a rike shi a ce mun shi Allah bane shi ya riga yayi nashi yace ubangiji na kuma ubangijin ku to sai suka rige amma tare da haka sai Allah ya tambaye shi sai ya bada amsa yana da amsa da zai bar sai ya wuce wanda ko bai da amsa sai dai Allah ya sauke ko ma shi wane ne Allah ta'ala ya tsare mu abin da na faɗi dai Allah hada muskil lada ga baki daya wanda ne kuskure ko tuntuman harshe ne da shi inda karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunan sa kiyawa duk abin da ba za mu iya ba Allah ta'ala ka iya mana ya Allah hali da ake shiga ciki na damuwa da matsaloli da jarabawa gahi nan ya same mu kala daban-daban gabashin arewacin Najeriya da yammaci ya Allah madan sarki ka iya mana Allah ta'ala muna roƙonka da sunan ka kyawawa Allah kada ka kawo mu da abin da muka aikata ya Allah muna roƙonka kada ka kawo mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah madaukakin sarki ka bamu kariya Allah ta'ala ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka taimake mu tsaya kan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan shike kawo kwanci hankali zama lafiya Allah madaukakin sarki ka taimake mu a cikin noman mu da kasuwancin mu da aikin gwamnatin mu Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu gabaki daya Allah duk wa'ansu mutuntunu da masibu da muke ji nesa da mu wa'ansu zo kusa da mu Allah ta'ala ka kare mu wa'anda suka fada ciki su ma Allah ta'ala ka fitar da su ciki Allah ta'ala ka ba su kariya cikin musulmi gabaki daya Allah ka kare wannan kasa ta mu ta Najeriya da sauran kasashen musulmi gabaki daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم